أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منارانا ترى ga watan shida hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya yi daidai da ranar ishirin da biyu ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ishirin da uku alkhairan da yake cikin wannan ranaku muna roƙon Allah ya datar da mu shi abin da yake shirri ne a rayuwarmu muna roƙon Allah ya kare muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na shigaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazu iya ulumi dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar bane fondude daidai kasuwar bankane birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratul mu'minun suratul mu'minun wanda ban manta ba mun fara karatu a cikin surar mun karanta shafi na farko sai lokaci ya yi haka ne ko? aya na goma sha bakwai amma inda ya zama farkon sura ne mun biyo a gurguje sama shafi na farko zuwa abinda Allah ya so yanan za mu tashi faɗin Allah subhanahu wa ta'ala قد أفلح المؤمنون الله تيمك معنا الله يكتشوا قد أفلح المؤمنون حقيقة مؤمني سن ربوتا سن داج سي الله يفدي صفر مؤمني idan kana da wannan sifa to sifa ce ta masu imani su ne wa'inda allazina hum fi salatihim khashi'una sune wa'inda suke yin khushu'i a cikin sallarsu al-khushu' huwa dullul qulub bayna yaday malikil muluk shine kankanta zukata a gaban sarkin sarakuna ke zama kana da jin tsoro da kuma sabke dukkan wani abu da yake nuna kai wani abu ne a gaban Allah sarkin sarakuna dan kana sallah ba ka ganin kowa sai Allah subhanahu wataala kana da wannan sifa to sifa ne ta imani wallazina hum anil lagwi mu'ridun sune wa'inda suke kauda kai daga aukawa cikin barna Allahu ai wal batil da abubuwan da yake barna ne to sai suna kauce masa abin da ya shafi rantsuwa kan ƙarya maganganu na batsa ba ka ganin su ciki idan daga cikin sifar imani aka kauce ma ayyuka na barna wallazina hum lizzakati fa'iluna kuma su ne wayanda suke bayar da zakar dukiyansu malamai suka ce yana iya ɗaukar ma'anar zakka na dukiya yana iya ɗaukar ma'anar zakka na jiki ma'ana suna tsarkake jikinsu daga ayyuka na banza suna dagewa su aikata ayyukan da Allah yake so da gangar jikinsu da masu wannan ɗabi'a ɗabi'a ne na masu imani Allah ka samu a cikinsu wallazina hum li furujihim hafizuna sune waɗanda suke kare al'auransu muna yake ce alfarsh shine abinda namiji ko mace suka kyamaci a ganshi abinda ya munana daga jikin namiji ko mace shine al'auran namiji da al'auran mace to su suna kare al'aurorinsu nan kinaya ne akan nisantar da suke mazina su ne wanda suke nisantar aukawa zuwa ga zinar da Allah bayan su sifa ne na imani dole kaga yana neman matan da ba nashi ba to alamu ne na rashin cikar imani ma masu imani kamar yadda Allah ya faɗa ba sa neman mata yadda ba nasu ba yasa Allah ce walladina hum li furujihim hafizuna sune waɗanda suke kare farjin su illa ala azwajihim sai dai ga matayen su aw ma malakat aymanuhum ko abinda dama su ta mallaka fa innahum ghayru malumin to su kan ba abin zargi bane ana idan mutum yana da mata yi bai bukatan sa na aure da ita babu laifi idan mutum yana da baiwa ya bai bukata nasa irin yadda yake yin bukata a gurin matarsa babu laifi amma su in ban da nan ba sa neman wasu shi ne Allah ya ce illa ala azwajihim sai dai game da matayensu aw ma malakat aymanuhum ko abun da dama su ya mallaka na bayi fa innahum ghayru malumin to su kan nan ba abun zargi bane faman ni bi tabawara a balika duk wanda ya nemi wajen wannan saɓanin wannan fa'ula ikahumul adun to wa'innan su ne masu tsallake dokoki na Allah su ne ‘yan ta'adda gane ko kenan ta'addanci shine saɓa wa umarnin Allah babu ban ta'addancin da kai wani kenan kalmar ta'addanci mummunan kalma ce saboda ana faɗatta ne ga mutanen da suka ki tsayawa akan umarnin Allah amma da shi ne makiya addini suke sukan musulmai duk musulmi da sun yi motsi sai a ce ‘yan ta'adda ne ai abinda ake nufi sun fita daga yamma Allah bai mu kuma sun karya ne musulunci babu ta'addanci a cikinsa musulunci yana umarni ne da alkhairi yana hani ne da mummunan aiki ba inda musulunci ke koyar da ta'addanci babu ta'addancin da yake kai baka sallah ka ce ma wani dan ta'adda kaga ai babu kunya Allah ya kare mu kenan wannan ayar tana nuna muna haramcin mutum namiji ya nemi matar da ba tashi ba ko macen ta nemi namijin da ba nata ba in babu aure tsakanin su wannan haramu ne Allah ya hana wallazina hum li amanatihim su masu imani su ne waɗanda game da amanonin da suke a kansu wa ahdihim da alƙawarra ra'uwun suna kiyayewa an ka ce amana ya danganci tsakaninka da abokin mu'amalarka kuma ya danganci tsakaninka da ubangijinka kuma ya danganci da kai kanka gabbanka duka amana ne kakka shigar da su zuwa ga abin da Allah baya so addinin Allah amana ne kakkai addinin Allah ba yadda yake ba mutum ya amince ma amana ne kakkace amana shi bayan ya amince ma game da amana da ya ba da abin da ya kama da wani su masu imani wannan ɗabi'a su ce idan ka gaba ka da wannan hali ka kai kokari ka gyara dan ka samu wannan ɗabi'a sannan cika alkawari jama'a ɗabi'a ne na mu'minai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sifanta ɗabi'u na munafikai sai ce daga ciki akwai ƙarya a magana akwai kuma ha'inci in amince musu sannan in sun yi alkawari ba sa cikawa shi yasa makon da ya gabata sadda muka yi tafsirin wannan aya mun yi ishara ga ahlus sunna cewa ka su yi wasa da al'amarin alkawari duk alkawarin da kuka san baka iya cikawa ka ku sanya shi musamman manasibobi in suka kama za a yi kaza ƙarhe kaza kuma sai ga ƙarhe kaza ya yi abun nan ba a ma fara shi ba wannan ya saba ma ɗabi'u na masu imani Allah ce masu imani suna cika sa alƙawarinsu in suka yi Allah ba mu ikon cika alƙawarin wallazina hum ala salawatihim yuhafizuna sune waɗanda suke kiyaye sallolinsu ma'ana suna yin salloli akan lokutansu daga cikin imani akwai kula da sallah yin ta akan lokaci kula da haƙoƙinta yin ta a jam'i da abin da ya kama da wani don mutumin da kaga yana wasa da lamarin sallah alamu ne na rashin imani a tare da shi ka san an yi bayani biyu akan sallah kawo na farko aka ce suna sallah suna nasuwa ma'ana suna ba Allah zuciyarsu kuma suna kiyaye da lokacin sallah wani za ka ga yana da kokarin sallah yana da natsuwa a sallah amma bai san komai ba a sallah magana koyon karatun sallah bai dame shi wannan ma matsala ne sallah sai an yi mata likitanci an san ta ciki da waje shi zai taimaka ma wajen kiyaye ta da kuma samun khushu'i a cikin ta haka sallah ba karamin abu bace masu imani mu dage mu kula da ita dan ita ce farkon abin da za a tambaye mu in mun je gaban Allah Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon cin jarrabawan da za a yi mana masu wannan ɗabi'a duka Allah ce ula'ika humul warithuna sune masu gada sune zamu ba gado allazina yarithuna al-firdausa sune waɗanda za su gaji aljanna firdaus hum fiha khaliduna suna madawama a ciki Allah ya ce maza Allah ya ce Allah subhanahu wataala ya halicci abubuwa uku da hannunsa sauran abubuwa sai dai a ce da su kun faya kunu kun gane ko daga cikin wa'anda ya da hannunsa akwai firdaus Allah ce manzala ce firdaus Allah da kansa ya shuka ta ya ce mashayin giya ba zai taɓa shiga cikin wannan wurin ba ashe firdaus ba ƙaramin wuri ba ne Allah ne da hannunsa ya yi ta to sai ce masu zama ciki su ne masu imani idan ba ka cikin masu wannan sifa sai ka dage ka samu wannan sifa don ka samu firdaus an fahimci masa ko ai mun yi ishara da wasu in sun tashi addu'a sai su ce Allah ba mu firdausi firdausi ta mu'minai ta baka da wannan dabi'a kamar ma ce a baka firdausi eh kun gane ko yau imamu ya hudubar da yamma wai sai ka ga mutum zaune bai sana'a bai aikin komi yana in ya samu kuɗi ya gina gida ya sayi mota ya yi kaza ya yi kaza yau shi eh to haka ma firdausi baka aiki masu imani kuma ka ce Allah baka firdausi ba kai ta'addanci ba Allah ya ba mu firdausi ya ji ko Allah Allah ka sa mu a cikin mu'mini Allah ya ce alladina yarithuna al-firdausa kun ga Allah ya amfani da lafazin mirasa gado saboda ya yi daɗi in aka ce ka gaji abu ne ba da za ka rabu da shi ce sa Allah ce zan ba ku gadon ku kenan dindindin ba ku haita ciki ce sa Allah ce hum allazina yarituna al-firdaus sune wanda za su gaji addan firdaus hum fiha khalidun za su dawo a ciki walaqad khalaqnal insana Allah subhanahu wataala yace mun halicci mutum dan adam min sulalati min tin daga maniyin namiji dan adam kenan muka samar da mutum dan adam duk da yake malama sun yi sabani game da min sulalati ibn abbas yake cewa ai min safwatil ma' daga tataccen ruwa ne muka yi mutum ɗan adam shi sa imam mujahid yake ce a min sulalatin ai min maniyi bani adam daga maniyi ɗan adam daga shi ne muka yi mutum ɗan adam mana kowane ɗan adam daga asalin maniyin babansa ne aka samu da shi wasu malamai suka ce a ana bayani ne akan adam da annan Allah subhanahu wa ta'ala khalaqahu min jami'i anwa'il ard Allah ya halice shi ne daga dukkan nau'i nau'i na ƙasa zala ce inna Allah khalaqa adama min qabdatin qabadaha min jami'il ard Allah ya halice annabi Adam ne da wani jinka da yayi kowane yankin ƙasa aka ɗebo kala kala kala kala aka annabi Adam fa ya banu Adam ala qadar al-ard sai ɗan Adam suka hito daga tsatson adam gwargwadon ƙasar da aka hidda mutum famin humul ahmar wal abiyar daga cikin adam akwai jajaye akwai farare wal asfar akwai baƙaƙe ko ba haka bane wal asfar akwai wanda suke kalar masara duka akwai wal khabith wal tayyib akwai na kwarai akwai mummuna saboda ƙasar akwai ta ƙwarai akwai mummuna to haka ma farin mutum in ba sa bana akwai wanda bai taɓa ganin farin mutum ba ko musa da an cewa na fari ne mun ai ba mu fari sai dai muna da ɗorowa kular john ko amma kular blanche ba mu da shi na nan ga nan nan Nijar ban taba ganin hular balashi ba mutum fari kamar takarda haka wa ya taba ganin shi fari ka gani in ba wani gamdakatar ba ka gani wata rana na je a yi far tahiya ta kama mun je hilin jirgi mu ma muna jira laye kawo garin sai mu sai ni ga wasu mutane suna tafowa ina mamaki waɗanda mutane na kuɓa mutane wani ko ya kuɓe ce kun san abin nan wallahi yadda ka dai garin su fari kar haka suke duka iri ɗaya su ma sun zo za su hau jirgin su taika su shi ne ganin farko da na yi cewa akwai mutum wari kuma daga nan na hanyar da ban kara ganin su ba duk yawon da ni duniya babu inda na haɗu da mutum wari sai ga wa'in nan ko makka ban ga farin mutum ba wanda zai ke kamar takarda ban gani ba ban ba inda na gansu ne a haifar murtala muhammad can Legas. su ma can suna tsallakin ruwan nan nan wannan abin na ƙara gaskata al'amura Allah akwai mutane faɗa ne ma sai dai jajaye ma'ana in ka ta farare sun ka haɗu kowanne ƙasa farinta kuma ba irin na wani na ba. Eh, jajayen su ma in sun jiro sun kai su ɗari kowanne kana gane wa'in gaba ƙasa guda suke. Su ma baƙaƙe in sun ka haɗu kowanne baƙaƙe da ka gan su kasan wa'in gaba wa kana guda ba ne. Kowa da irin ƙasar su, wasu ƙasar su ta yi baƙi. Yanzu mu wanda ƙasar mu ta yi kama guda ƙasar mu da ta Najeriya, kamar mu yankin Nijar da Najeriya za ka kusan sai ce kasar damka guda ce a sai an kare da babu. In ka ƙi gaban nan bakin su ba irin namu na. Wala wani in ka gane baki masha Allah. Allah ya sa mu dace. Da haka dai Allah ya al'amarin shi. Kinan nan wala kada khalaqnal insana ko mun halicin mutum shi ne ibn Abbas ya ce wala da Adam dan Adam min sulalatin min din ai daga danyen ƙasa ko kuma daga mani wanda aka samo shi daga ibnu adam ya shiga zuwa ga mace Allahu a'lam thumma ja'alnahu nutfatan sannan kenan nan muka dauke shi min din wasu malama suna dauke shi baban shi baban su annabi adam an yi shi ne daga ƙasa kenan wani gar halakanar insana min sulalatin mun halicci mutum dan adam daga ruwan mani min dinin shi kuma babansa annabi adam asalin shi daga ƙasa ne an ka samu da shi sun maja'alnahu nutfatan sannan muka sanya shi ya zama ɗigon mani fi ƙararin makin a wuri mazauni mai ƙarfi ma'ana a cikin mahaifa kenan kamar yadda Allah ya ce alam na halukkun min ma'in mahin ce ko mutane ba mun yi ku bane da walakantaccen ruwa ruwan mani a gurin walakantacce ne mu da kanmu nake walakanta shi yanzu mani inda zai taba ma jiki kana ta sauri ka wanke inda zai taba kayanka ba ka son ka shigo da shi cikin mutane ka ce wani mira na wanga amma bayan an yi wannan sai Allah ya kai shi gurin ajiya faja'alnahu fi qararin makin muka sanya shi a matabbata mai ƙarfi ita ce mahaifa mahaifa tana da ƙarfi ko ɗanan wani Allah ya ƙaddara mace za ta ɗauki ciki ba ta fashewa tana nan kun gani akwai ban mamaki ‘yar tana ne ba ba wani abu ba ka gaɗa ciki zai yi rayuwa ya to ba ta taɓa samun matsala ba ثم خلقنا النطفة علقة أي حولنا النطفة علقة سيمو جو يد ونطق مني مبيد الشيء زما غدن jini. فخلقنا العلقة مضغة sai mu juyar da gudan jinin nan ya zama gudan tsoka فخلقنا المضغة عظاما sai mu juyar da wannan tsokar zuwa ga kasusuwa fakasawna al'izama lahman sai mu lullubi kasusuwan nan da nama imma insha'nahu khalqan aka sannan mu halicce shi wani nau'i na halitta na daban gane ko Mm, Ibn Abbas yake cewa faja'alnahu eh, faja'alna al-mudghata 'izaman muka juyar da tsokan nan ta zama kasusuwa yana nufin ba kasusuwa irin yadda muka surantawa ma'ana ba za a yi shi bane ƙwarangon na kasusuwa ba a'a shine ajibar dana ma'ana muka juyar da gudan tsokan nan ta zama izaman ai ajibar zanab wata halitta ta ƙashi wadda idan mutum ya diddige ga baki ɗaya ita ba ta da diddigewa tana nan wanda da shi ne in an yi ruwa mutum zai tsiro ya koma mutum wanda inda za a ƙone mutum ko an ƙone shi shi wannan ƙashin baya ƙonewa ko an cinye mutum wannan ƙashin baya cinyuwa yana nan in Allah ya yi to shi ne sai ya tsira sai ya zama an yi mutum irin nau'in halitta da ake so shi yasa manzo Allah ya ce kullu jasad bin adam yabla illa ajba dhanab minhu khuliqa wa fihi yurakkab jikin mutum dan adam duka zai lalace banda wannan kashin da yake cikin tsatson mutum a baya in mutum ya lalace shi shina saboda daga shi ne za a tayar da mutum a kera shi yadda ake so sannan in an tashi bayan ya zama ƙasa an yi ruwa shi zai tsiro yadda kasan shuka tana tsirowa haka mutum yake tsirowa in an yi ruwan da za a yi tashi mutane wannan ɗan ƙashin shi ne zai tsiro sai ya kumbura abin da zai baka mamaki kamar yanzu ka ɗauki ɗan gero ka ajiye shi cikin ƙasa ai kai kamanta da shi ko in an kai ruwa sama da yaji kami zai yi to haka mutum bayan ya riddige Allah ya so ya tada shi an kai ruwa wannan kashin sai ya zama yana nan dama bai mutu ba da ran shi sai ya hito in ya hito sai ga mutum ya kumbura ya hito yadda yake gaga ka hito kenan in za a tashi mutum abu ne mai sauki wannan magana wasu malamai ce wallahu a'lam Allah yake cewa thumma ansha'nahu khalqan akhar haka ne ko sai mu halicce shi halitta na daban ma'ana ai na khuluquhu min halin ila hali sai mu halicci mutum daga hali zuwa hali yana nan ɗan ƙarami cikin cikin babarsa ba a gane komina na yana yi yana canzawa har ya girma a haife shi yana jinjiri bai iya zama ba har ya iya zama ya iya rarrafi ya iya tafiya ya girma har ya tsuwa canji bayan canji Allah ce mu ne muke yin wannan ثم أنشأناه خلقا آخر sai mu halicce shi halitta na daban ma'ana mu canza halayensa daga wani hali zuwa wani hali jama'a mun gasgata wani ko mu gasgata ba sai Allah ya ce ya kamata a jinjina masa to bai jinjina maka ne kafin kai ka jinjina masa fatabarakallahu albarkatun Allah sun ɗaukaka ahsanul khaliqina wanda ya fi duk masu halitta kyautata halitta malamai suka ce Allah ya wannan ne saboda annabi Isa ya ce ai shi ya khuluqu kai ka hayati tsairi ko fa yanfukh fihi ar-ruh fa yakunu tsaira aw kama qala Isa alayhi salatu wassalam annabi Isa ya ce shi yana ya halitta ya murmura abu kamar kera na tsuntsu sai ya busa mai da sai ya tashi sai Allah ya ce duk yadda suka yi nasu ba irin na Allah bane da kaga mantin ya shekara dubu bai karawa bai rage ma yana nan amma yanzu nan cikin mu wanda ya kare shekara goma in ka ganshi sai ya canza sai ya canza kowane hali na sai ya canza saboda halitta Allah tana karɓar ƙare ko rage Allah subhanahu wataala yake cewa thumma innakum ba'da zalika lamayitun sa'annan ku dan adam bayan an yi muku nau'in halittar da ake so kun yi rayuwa a duniya to fa za ku mutu bayan rayuwar da kuka yi kina wannan yana nuna in aka busa man mutum da aka maida shi mutum cikin wa'annan halaye ne mutuwa za ta riske shi wani mutuwa ta riske shi yana jinjiri wani bayan an aihe shi wani bayan ya iya tahiya wani bayan yana samari wani bayan ya girma almuhim dai cikin wannan halaye mutuwa za ta riske kuma na aya ba ta istisna'i akan wani ba duk wanda yake an halicce shi irin wannan tsari ne zai mutu bayan ya rayuwa an gane wannan ko ku duba ku ga ثم إنكم بعد ذلك لميتون sa'annan ku bayan kun yi rayuwa a haka za ku mutu annabawa sun shigo shi ko ba su shiga ba sayyidul anbiya ya shiga ko bai shiga ba sai wani ya ce a'a in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu to kai baka son manzo ne annabawa ba su mutu ba sun fako ne to da Allah da kai yake jaya ko da Allah da Allah ai su sufaye kan mu manta Allah suna su nuna bayani suna da manufa akan wannan magana na ce annabi bai mutu ba ya fako ne in an ce annabi ya mutu ne kana yau ƙarya ka ce kayan mafarkin ya ce ma kaza ya ce ma kaza amma an ce fakuwa na ya sai wani shehi ce a ai mu haɗu da shi wuri kaza ku lokacin ku ku isa ku kai can bane suna sun ka kai can daga manzo Allah kamar yadda Allah ya faɗa za zai rasu kuma ya rasu matsayin shi da fadarsa tana ne da Allah ya tsara masa ثم إنكم يوم القيامة تبعثون سننكم ranar kiyama za a tashe ku da yi muku hisabi walaqad khalaqna fawqakum sab'a tara'iq hakika mun halici sammai bakwai akan ku mana sama da ku wama kunna 'anil khalqi gafilina Allah madogin sarki yake cewa lalle mu bu mu kasance raukanannu bane game da halitta ma'ana wama kunna 'anil khalqi gafilina shine wa ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum ma'ana duk halittun da mun kai babu wadda ta kubuce mun ba mu san inda take ba kana iya in ka zama mai kuɗi na gaske ka zama mai dukiya na gaske wasu kayan kuɗin ka in an kace naka na sai kai mamaki kai ka manta da su yana faruwa ko bai faruwa Allah ce duk yawan halittun da kaga mun yi babu wanda muka manta da shi wani ya shiga miki sai ya ce wai ko Allah ya manta da shi ne wannan kuskure ne rashin sanin Allah ne babu wani hali da mutum zai shiga ko raye yake ko cikin ƙasa yake Allah ya bayyana wa kana game da shi yana na sanar da shi wa ma kunna anil khalqi ghafilina ba mu zan raukanannu ba game da halittun da muka kowanne musu inda yake muna da labarin kowa kaka dauka in ka shiga kwana kai haka kai haka baga kowa Allah yana sanar da kai yana ganin Allah yake cewa wa anzalna minas sama'i ma'a mun ka sabkar da ruwa daga sama ruwan sama Allah madaukin sarki yace mu ne muka sabkar da shi bi qadarin daidai gurgudun bukata bi qadarin daidai gurgudun bukata duk ruwan da kaga ya sabka a gari Allah ya san shine daidai bukatar wannan garin amma idan kaga mutane suna kuka bana ba a samu ruwa ba ma'ana har sun fahimci ruwan bai kai daidai bukatar su ba to lahin wala lahin suna kun gane ko sai Allah wani shekaru sai ya rage ruwa dan mutane su yi nazari mi suka yi su tuba sai ruwan ya dawo daidai bukatunsu don haka duk lokacin da mutane suke kuka da fari da kaza da kaza da kaza an san bukatunsu ma saboda sun ƙi Allah ne sai a rage don su tuba amma in dai za mu koma ma Allah da lokaci ya yi ruwan bukatunmu daidai gurgudu za ka ya zo ya wadatar da mu ba mu shi yasa Allah ya ce wanzanna minas sama'i ma'a mun saukar da ruwa daga sama bi kadarin daidai gurgurun bukata ga mutane fa askannahu fil ard muka zaunar da shi a cikin ƙasa wa inna ala dhahabin bihi laqadirun lalle mu akan tafiyar da wannan ruwa masu iko ne akan yi haka wannan ayar mafi yawanci 'yan birni ba sa fahimtar haƙiƙa na abin da take nufi amma 'yan ƙauye suna ganewa idan aka yi ruwan sama shekaru da yawa da suka wuce babu tukkuwan gana ajiye ruwa ruwan ne an yi kaka an ƙare za su tsaya a tafki nan ne mutane za su zo su sha dabbobi su sha in za a yi noman rani haka wannan tafkin shi za a yi tabi har lokacin da wata ruwan wani ruwan sama ya zo ko ba ga wani Allah ya ce to muna muka ajiye muku wannan ruwan inda mun so yadda wannan kasa ta shinye na ta wannan sai ita ma ta shinye kenan muka saukar da gwargwadon biyan bukata ko kuka yi noma sai muka ajiye muku gwargwadon bukata wanda za ku yi amfani da shi zuwa shekara sai a yi kwajen na shekara guda ruwan kowane kauye sai za ga in ka duba kowane kauye suna kusa da wani ma'ajiyar ruwa ne da Allah yake ajiye musu sai ga mutane ma ba su cike yadda su yi gari ba sai kusan wannan ruwa da Allah yake ajiye musu Allah ce musu sai mu tafi da shi me kuka yi babu amma da yake akwai homo sai ga mutum yana ganin kamar abun bai da fada ko yanzu in Allah ya so na isa nan sai mu neme ta mu rasa wallahi kun ga dai na isa in muka neme ta muka rasa to da yawa za su shiga matsala foraji din da kuke taka ma har yanzu ana yin foraji ina ake dogo ruwan daga ina suka zo malamai suka ce duk wanda ka gani kasa daga sama yake zubowa Allah ya so sai ya ce to ke kasa zuke ruwan kasa da shi zuke ayi ta foraji wata guda ana yi ba a cimma ruwa ba sai na fara idan zamu da gani Allah yana yin shi ne a bisa tsari wa anzalna minas sama'i ma'an muka saukar da ruwa daga sama bi kadarin daidai gurgudan bukatun mutane fa askannahu fil ard muka shigar da shi a cikin ƙasa mana muka bar shi ya zauna a bayan ƙasa don mutane su amfana wa inna ala zahabin bihi laqadirun lalle mu masu iko ne akan tafiyar da wannan ruwan muna da wani iko fa an sha'ana lakum bihi jannatin muka kaga muku gonaki sanadiyar wannan ruwa kuka samu lambuna min nakhilin nadabinai wa anabin da na inibobi lakum fiha fawakihu kathira kuna da kayan marmari da yawa sanadiyar ruwa da kuka samu wa minha ta'kulun daga wannan kayan marmari ku mutane kuke ci lace dumu ne muka yi muku wannan a wannan ayar Allah ya ambaci dabino da inabi malamai suka ce me yasa saboda larabawa da ake magana da su a wannan lokaci mafi yawancin abincin su dabino ne da inabi sai aka kawo musu misalin da a kusa da su kun ga dabino nan da kuke amfana da shi da inabi da sauran abubuwan da ke zo muku sanadiyar wanda muka kawo muku ne daga sama shi ba za ku gode mana ba kawai yanzu muna in kana son ka kawo mana misali na kusa shinkafan nan da kake ci da gero da ake ma labduru da shi da dawa da masar da ake mato da su Allah ce sanadiyar ruwan sama ne ashe ba za ka gode ma Allah ba ko ba ka bane wani ko in ka zo ka buga mai misali da gero mai sai ce nan ba abincin su na ba idan kuwa sai ya buga misali da yana abincin da aka yi sanin kimar sa ana Allah yake cewa sai muka yi wannan Allah ya ce wa shajaratan sannan da kuma wata bishiya ta khuruju min turi sayna da take fitowa daga turi sayna alamai suka ce tur shine dutse wanda yake da itatuwa dutse wanda bai da itatuwa sai dai a ce shi jabal a yaran wasu mutane wasu shi a turi sayna shine dutsen da Allah ya yi magana da annabi Musa tsakanin Misra da Aila nan ne dutsen yake tunan akwai wata bishiya da take fitowa shine wa shajara da kuma bishiyan nan ta khuruju min duri sayna da take fito a duri sayna tambutu biduhni tana fitar da mai da ake shafawa a jiki wa sidrin lil akilina kuma da abin yin rini lil akilina ga waɗanda suke cin wannan bishiya shine bishiyar menene bishiyar bishiyar zaituni kenan manzo Allah ya ce kulu zaituna ku ci iccen zaitun wadahinu bihi ku rinka shafa jikinku da shi fa innahu min shajaratin mubaraka domin shi yana daga cikin bishiya mai albarka ana bishiyar nan ta zaitun ana fitta mai a ciki kuma ana yin nau'in rini da shi da abin da ya kamata wani ma'ana Allah yake yana so ya nuna mana shi ne ya fitar da wannan kenan sai mu gode wa Allah bisa wannan nema wa inna lakum fil an'ami la'ibra Allah ce akwai abin kula abin lura game da dabbobi da kuke amfani da su raƙumi saniya da abin da ya kama da wannan dabbobi ne na gida akwai aya a ciki sai ku fidda nono ciki ku sha nonon nan a wani ayoyi da makaranta a baya ana fitta shi ne tsakanin kashin dabba da jini sai fitar da madara fara kuna sha kuna jin daɗi ai wannan wa'azi ne gare ku Allah ya ce awalam yarau anna halaqna lahum mimma amilat aydina an'ama fahum laha malikun shi su mutane ba sa gani mu ne fa muka halitta musu game da abin da hannayenmu suka yi muka yi musu dabbobi na gida suna mallakar su wa zallalna halahum muka kore musu dabbobin nan na gida min harakubahum wa min hayakulun akwai wanda suke ci akwai wanda suke hawa su yanka su ci wannan ba aya ba ne ka ga raƙumi ƙatoto an bako makarami yaro ya jayo shi ka diba doki mai ƙarfi sai ga mutum guda ya hayo shi in ya so ya yi gudu ya in ya so ya tsira shi ya tsira shi ƙarfin da doki yake da shi ai ya ƙarfin mutum amma za ga yana sukowa na na na tsere yan ƙananan yaran ya ake ba doki su kuma suna juya shi yadda suke so wannan ba aya ba ne sai Allah yake cewa wa inna lakum fil an'ami la ibra lalle a halittun da Allah yayi na dabbobi raƙumi da abin da ya kama da wannan akwai abin la'akari akwai abin da za ku ɗauki izina a ciki dusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku da abin da yake fitowa daga cikin cikinta shine nono lakum fiha manafi'u kathira kuna da amfani da yawa da kuke da su ku hidda gashin su ku yi riguna ku sai da ku ɗauki kaya da su da abin da ya kama da wannan wa minha da akuluna kuma daga su ne kuke ci kuna cin raƙuma kuna cin awakai kuna cin shanaye Allah ya ce wannan aya ne ai kwanaki na muna ishara a rana tinkiya nawa ake yankawa akuya nawa ake yankawa rashin karewar su ba aya bane eh aya ne kashi a garin nan Allah ɗaya san ko ɗari nawa aka yinka yau ɗin gama gobe ma yanka za a yi jibi yankawa ake yi amma ba a taɓa tunanin za su ƙare babu ma wannan cikin ƙwaƙwalwar mutum ko a gaba ne saniya ko a ɗauki raƙumi so nawa yake aihuwa a shekara amma bar shi da shekara ko ba gaba yanzu nan garin yamai lissahomin gida goma wanda ka san akwai raƙuma da ake kiwo tana aiwa da shekara akwai babu amma ka ce matar ne sai ka gani mutum nawa ake aiwa a rana suna da yawa ko to kai ba mu kawo ma inda raƙuma wani ma wallahi bai taɓa ganin da raƙuma ta aiwa ba amma hakullin yanka su ake yi ma ba taɓa ce ya an cimma raƙuma an sun ƙare ba saboda me saboda Allah ya ce mu doki wa'azi a ciki shi ke kula da wannan al'amari bai kare amma mutane inda yanzu gwamnati za ta ci tunzu an ƙarrara za a rinka yanka mutanen ba fando wata guda ya an ƙare a koma wancan waje wata guda ya an kai wata biyar ana yanka mutanen ya in ba sa'a ba ɗan kaɗan sun ka sauro ko ba ga wani kenan ai akwai abun aya kasancewa Allah shi ne ya takaffuli da wannan to duk abun da Allah ya yi domin mutane yace bai kariya to bai kariya kun fahimci hamsa duk abun da Allah ya yi domin mutane an hana mutane su ci shi za ka neme shi karsa mutanen da suna farauta ko ba su farauta zomaye barenu menene menene dan Allah sun taba tahiya farauta ba su farauto ba eh amma yanzu da wasu da suke makiya addini na mun sake addini na sai suka ce a daina farautar dabbobin daji don kasu kare an daina ko ba daina ba to ina suke ne eh sun kare
ana takaita ko wata mutura ba da faru sa karar musulmin duniya ko duniya kan suna son su kare shi da duniya wajen kan sanda ba ba eh ba kun wanda mun Najeriya da kamar misali yace duka ne ne sai shi ayyuka san da goma yace amma tun ki da take take ayyuka da shi amma kuma ki sun sun tarbe ya su sun kare da eh su ka san wawaye ne wanda bai san Allah bai ganewa in Allah ya ce ma ya samu wanga abu albarka bai karewa zai kare wani kuma in kawo muku misali zaki cikin daji me yake ci kura me take ci kerkeci me yake ci kaza kaza kaza akwai kwarin da ba su abinci sai na ma kullun ci na suka ci abinda suka ci barewa ce saniyar daji ce ragon daji ne ko ba haka bane to ku gaya min cikin namun daji inda akwai zaki da damisa da sauransu ka gaya min dabbar da ta kai barewa da jakin daji da tumkiyar daji da saniyar daji yawa a nan inda suke rayuwa akwai abin da kai wanga yawa me yasa saboda abincinsu ne ci suke sai ana ce ta kuta ci ba su ƙari ‘yan kana kallon dokumentar za ka ga duk inda an ka gado zakuna sai ga ‘yan goma na ko sha biyar in an ka gado kura ya sai ga ɗaɗari ne ko ɗa hamsin da bisa kuma ɗaya ake gwadowa kullum ta ci barewa kullum ta ci saniyar daji kullum ta ci jakin daji amma ‘yan an ka gwado ma wajen shanun daji sai ga ba su da yaka wajen rakumista saboda abincinsu na ina kan Allah shi ya abinci shi ya sa abin da ya tsara shi ya sa in Allah ya baka ka nemi Allah ya baka arziki mai albarka sai ya ganshi dan kaɗan kai ta yi kai ta yi bai kariya dan Allah ya sa masa albarka Allah ya baka arziki mai yawa bai da albarka albarka ce dai bai da amma Allah ya baka gargami ne na alade komi yawa alade bayan kwanaki kaɗan sai ka sun kare ba su takwai kinan Allah yake cewa inna lakum fil an'ami al'ibra akwai daukar wa'azi ibra shine daukar izina fada kuwa game da halittar da Allah ya bada gobi na ni'ima daga cikin ni'imar da Allah ya muna Allah yake cewa nusqikum mimma fi butuniha muna shayar da ku game da abin da ke cikin cikin ta lakum fiha manafi'u kathira kuna amfanuwa da ita da yawa abubuwa da yawa kuke na amfani game da su wa minha ta'kuluna daga cikin ta kuke ai shi ma ishara ne don kusan cewa daga cikin babban amfani yanka mafi yawancin mutane ba sa shan nono awakai amma suna cin nama awakai mafi yawancin mutane ba sa amfani da fata awakai suna cin nama shi yasa ana cewa min hata akulu ko Allah yake cewa wa alaiha kuma akan dabbobin ni'ima kamar raquma wa alal fulki da kuma jiragen ruwa wanda suke cikin teku tuhmaluna kuke ɗauka kayayyakin ku kuna azawa in za ku ta nesa sai ku haura kumi ana ce ana hira in cikin ruwa ne a hau jiragen ruwa Allah ya ce wannan shi ma aya ne da ya kamata mutane su yi la'akari da wannan Allah subhanahu wata'ala yake cewa walaqad arsalna nuha haqiqa mu aiko da annabi nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanansa faƙala ya ce ya ƙauni ibudullah ya ku mutane na ku bauta wa Allah malakun min ilahin ghairun ba ku da wani abin bauta da gaskiya sai dai shi afala tattaqun ku ji tsoron Allah mana she ba za ku ji tsoron Allah ba wannan kalma babu girmamawa a ciki akwai to amma idan mutum bai girmama kanshi dole ka bashi kalamai na girma baya dawo ma da magana ta kwarai faƙalar mala'ul lalina kafaru sai jagorori shugabanni sarakunan da suka kafirce daga cikin mutanen nuhu min ƙaumi daga cikin mutanen sai suka ce ma haza illa basharun mitlukum kai wannan ba ba kowa ba ne mutum ne irin ku yuridu an ya tafaddala alaikum yana son ya ɗaukaka ne akan ku fifito akan ku walau sha Allah ai inda Allah yana so da shi aiko da ɗan saƙo da an zala mala'ikatan, ai da ya sauko da mala'iku. Saboda haka ma sami ina da hada fi a ba'in al'awwalina, ba mu ji wannan ba a cikin iyayenmu na farko, hujja suke nan. Sha'a, to, da mala'ika ne, ai haka muke fama da ‘yan bida yanzu, sai ka wa'azi, ka ja aya, ka kwatanta musu Allah, ka kama gara sai su ce ka, da zanen ma yaushe na tattasu, duka shekarar talatin nan. shi kuma ko shekara ashirin da biyar bai yi ba wai zana yarinya ta to ai ta girme ka duk wani da kake gani yana magana akan sunna sunna ta girme shi babu sabon hadisi sai dai baka sani ba an gaya ma qur'ani kuma ba sabo bane ya girme kowa a duniya yanzu dai babu wanda hadisi manzo Allah bai girma ba da haka kakkaru rudu da abun da wani zai gaya ma abin da ya kamata ka zama mai adalci in mutum ya gaya magana kai bincike ina ne gaskiyar magana ta tabbata daga manzon Allah eh wallahi ka bi ta zaka rabauta amma in ƙarya ne yake sai ka aje wannan magana ta tabbata magana ce ta Allah eh to ka bi wannan magana sai ka rabauta amma in ka kibi sai ka walakanta shine kawai hujja amma kaka ce ai mu mu san wanga ba to ai ba komai bane ka sani duk wani da zai ce ma shi babban malami iya abin da ya sani daban akwai kuma abin da bai sani ba to in an kawo ma magana ta addini kakka kafa hujja da mu ba musamman gaba a ka yi bincike in ya tabbata ka yi aiki da shi in bai tabbata ba ka ace shi na kawai hujja in huwa illa rajulun bihi jinna suka ce ai wannan mutum ne wanda yake da hauka fatarabbasu ku yi masa dako fatarabbasu bihi ku jira shi attahin zuwa wannan lokaci ma'ana ku bari kawai bai dadewa zai mutu ku bari in mutu ku shiga sha'anin gane shi shine fatarabbasu bihi attahin ku jira shi dan wani lokaci in mutuwa ta zo masa ya mutu shike annabi Allah ne ake cewa mahaukaci ko ba haka bane to kai waye da an cewa mahaukaci zaka ai wanda suke shan waɗanda suka yi kowa shan zage su ne malamai na gaskiya wanda ba sa son rai suna faɗi magana Allah ba tare da sun zagi wani ba ko sun ci mutuncin wani to kuma za ka so an kai zagi na ka kai mamaki gobe daga an yi taro ana zagin malaminka in dai kan gaskiya yake dole sai an zage shi sai dai kawai a yi haƙuri ita gaskiya tana bayyana komi daɗewa ƙwala rabbin surni bi ma kaddabun nuhu ya ce allah ka taimake ni game da ƙaryata ne da suka yi yaushe bayan shekara 950 da yana wa'azi ya yi wa'azi ya yi wa'azi sun isa ya roƙi Allah sai ya ce Allah ka taimaka mini ka kubutar da ni ka ba ni nasara kan wannan kafirai saboda sun kareta ni idan bayan ya sha wa ya ya sha kai kawo da su ne kaka ɗauka daga sun kareta shi ne ya addu'a wasu dalilai duk suna tabbatar da gwagwarmai da annabi nuhu ya yi fa auhayna ilaihi sai muka yi wahayi zuwa ga shi wa saboda zuwa ga shi nuhu nisna'il fulka bi a'yunina ka je ka ƙera jirgin ruwa bi a ayunina da idanuwanmu ma'ana bi manzarina ya zamanto muna gani wa wahayina da kuma wahayinmu gane ko kamar kaka ainihu bai ga jirgin ruwa ba lokacin da aka ce ya ƙera jirgin ruwa ko ba haka ba bale shi koya sai da ya ce mu za mu yi ma wahayin yadda za ka yi ƙera ta yi sai zai fara Allah yana datar da shi ai kaza ai kaza haka shi ke aiki a wani guri Allah ya ba mu labari duk da mutane ne suka biyo suka ga yana kera jirgi suna masa izgilanci ce mu ma ku ne izgili wata rana za mu maida mu izgili kuje kuna gani fa idza jaa amruna idan al'amarin mu yazo ma'ana lokacin halakar da su wa farat tannur ma'ana ruwa ya fito daga tannur ma'ana su tannur shine tanda ta suya waina ma'ana lokacin da kaga wata mata tana suya waina ko kuma inda ake girki da tanda ruwa ya fito ta kasanta to lokacin yi musu azaba yayi shine naba'al ma min at-tannur lokacin da ruwa ya bugo daga wannan guri to in kaga wannan lokaci yayi fasluk fiha min kulli zawjayn ithnayn ka saka cikin jirgin daga nau'in kowane abu guda biyu namiji da mace kama halittu namiji da mace namiji da mace ka sa cikin wannan jirgin haka nuhu yayi wa ahlaka da kuma iyalanka shine wanda suka yi imani da kai ina cikin iyalansa akwai wanda ba su imani saboda shi annabin Allah duk mutanensa ahalinsa ne duk wanda suka imani da shi ahalinsa ne to shine wa ahlaka da wanda suka bi ka suka imani da kai illa man sabqa alaihi alqawlu minhum sai dai wanda azaban mu ta tabbata a kansa mun riga mun tabbatar masa da azaba to shi wannan ba zai shiga wannan jirgi ba inda mun ji tarihi ya yayi da dan sa yazo ya shigo jirgin dan yake shiga Allah ya ce mai ai wancan ba daga cikin ahlinka wala tukhatibni fil ladina zalamu kadar kai min magana game da waɗanda suka yi kafirci innahum mugraqun lalle su za a nitsa da su a cikin ruwa ka sa annaba da tausayi sadda suka ga mutanen su za su shiga wani hali ya ce Allah Allah a fasa Allah kaza Allah ce to na tare bakinka duk abin da kaga zai yi musu ka kama min bakinka yasa annaba suna da girma gurin Allah kai yazo ya roka a ce ba kar to kan ma ka roka dan yanzu ga abin da aka zartar in baka sani baka sani fa idza stawaita anta haka ne ko idan ka daidaitu sai an ka zo aka ƙara ta'akidin magana an da kai kanka kan daidaitu ai idan rakibta idan ka hau wannan jirgin wa man ma'aka da wanda ke tare da kai na mu'minai in kun ka daidaitu kuka zauna alal fulki akan wannan jirgin ruwa wa qul alhamdulillah to ku ce godiya ta tabbata ga Allah allazi najjana min alqawmi zalimina wanda ya kubutar da mu daga mutane kafirai wa ƙul ka ce yaushe hina tanzilu min safina lokacin da zaka sauko daga cikin jirgin ka ce rabbi anzilni munzalan mubarakan ko Allah ka sabkar da ni wurin sabka mai albarka wa anta khairul munzilina kai ne mafi alkhairin masu bayar da masabci duniya da lahira malamai sun yi sabani ina ne wurin mu dai Allah bai gaya muna a nan ba wace ƙasa ce a dai bayan duniya ne sai mu tsaya ko ba haka bane inda malamai sai ta kai ga wasu wasu su ce adda sham ne adda kaza ne alhamdulillah dai mun gane annuhu ya shiga jirgi ya je sama ruwan su kare ya sauka ko ba haka bane to shine muke son mu kira anan inna fi dhalika laayatin Allah yake cewa lalle a cikin wannan al'amari game da abin da muka aikata wa mutanen Nuhu akwai ayoyi alamomi da yawa ya kamata mutanen da suka kafirce daga baya su dauka wa in kunna haƙiƙa mun kasance lamuktalina za mu jarrabi bayi kun gane ko ma'ana za mu jarrabi bayi game da al'amuran yau da kullum kenan ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين sannan muka halicci jama'u karnan ma'ana umam muka halicci al'ummomi daban-daban wanda suka zo bayan shudewar mutanen Nuhu fa arsalna fihim rasulan muka aika musu da manzanni minhum daga gare su mana kowace al'umma mun aika mata da manzo gare ta kamar yadda Allah ya ce balaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula kowace al'umma da ta gabata mun aika mata da manzo manzo yana ce da ita an ibudullah quwwata wa Allah wa shtani bi taghut ni san ci kuma ka wa minhum man hadallah wa minhum man haqqat alayhi dalala akwai wanda Allah ya shirye da su suka bi manzani akwai kuma wanda azaba ta tabbata gare su shine Allah yake ce anan fa arsalna fihim rasulan muka aika musu da manzanni kuma an sha'ana min ba'dihim karnan akharin haka ne ko sannan muka halicci al'ummomi mutane na daban bayan shuɗewar mutanen Nuhu, ba arsalna fihim rasulan muka aika musu da manzanni zuwa gare su minhum manzannin nan daga gare su suna ce da su a ne'udullah bauta wa Allah shi kaɗai malakun min ilahi na bayo ba ku da wani Allahn da ya cancanta abota ma kuma bayan Allahn da ya halice afala tattakun ashe ba za ku ji tsoron Allah ba ma'ana ku ji tsoron Allah mana wa qala al mala'u min qaumihi sai shugabanni daga cikin mutanen manzan allazina kafaru wani suka kafirci wa kadzabu bi liqa'il akhirati kuma suka karyata game da haduwar lahira wa atarafnahum ala ce kuma mun jiyar da su dadi fil hayatid dunya wa na rayuwar duniya me suka cewa su ce ma hadha illa basharun mithlukum wannan dake muku azifa ba kowa bane mutum ne irin ku ya akulu mimma ta'kuluna minhu yana ci daga irin abin da kuke ci daga gare shi wai sharabu min ma tashrabu ne yana sha game da abin da kuke sha irin ruwan da kuke sha shi yake sha to dan mene za ku bi shi kaje dai tsageru da a cikin kowace al'umma masu mulki da kuɗi sai dai wanda Allah ya saka sai dai wanda Allah ya tsare sai sa ɗaya ɗaya ne mutumin da zai samu ni'ima ta duniya bai girman kai ba ɗaya ɗaya ne sai dai wanda Allah ya tsare wani duniya da kuke da shi dan yana talaka ne da zaran ya samu wadata tun ba sa an samu matsala da shi kenan wani da ya samu matsayi shi kenan ko rabu da shi Allah karba mu da tafiya wala in ata'tum basharan mithlakum in kuka yi wa mutum irin ku biyayya innakum idan la khasirun kiran kun zama asarar babu asara irin baka yadda da shugaban da Allah ya kuma da shi ba ka ta tsike dan da an sai a ce a da ku inda ustaz wanda kuke zuwa ustaz wanda abinda kaza ne eh dole ne kana da wanda zaka dole ne kana da wakilin da zaka bi addini in ba haka ka lalace kuma dole ne sai kaji wata rana malamin ka wani yana so kashi gaban kunnen ka to ka sani ba bakon abu bane yadda malamin ka zai je wata rana an zage shi yana ji ko an yi masa habaici ko an yi mai kaza yana ji kai ma wata rana sai kaji malamin da kake so an zage shi a gaban ka an soke shi a gaban ka ya za ka yi bakon ko bane kina ka san wannan dan kai wannan ya baka mamaki an gane ko eh na ne a yayidukum shi manzon da aka aika muku yana muku alƙawarin cewa annakum idza mittum cewa ko in kun ka mutu wa kuntum turaban kuka zamo turbaya wa izaman da kasusuwa da digaggu annakum tukhrajuna cewa za a tashe ku za a hito da ku wata rana hayhata hayhata limatu azun ya nisanta ya nisanta abin da ake muku alƙawari mana nisantuwa ta tabbata ga abin nan da ake cewa za a yi na tashin ƙarya ne ba zai yi wa shi ne dai ma'anar maganar in hiya illa hayatun duniya rayuwar ba komai ba ce sai dai rayuwar da muke a nan duniya na mutu wani haya mu mutu mu rayu ma'ana mu mutu ɗayan mu su taso kuma na hannu bai mabufe na ba za a tashi ba wannan aƙida har yau akwai masu wannan aƙida ba hayyau wani yana ganin kawai an mutu an mutu ne magana tashi babu shi abin da yake doka ma'anar tashi wasu su mutu wasu su zo haka mummuna aqida ta aqida ce ta kafare aqidan mu'mini shine ya yadda za a mutu kuma ya yadda za a tashi a hisabi bayan an mutu qala rabbi ansurni bima kattabun manzo yace Allah ka bani nasara game da ƙaryata ne da aka yi ka taimake ni in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadaba sai su ce in huwa ai shi manzon ba komai bane illa rajulun ba ce mutum ne shi ma iftara ala Allah kadam da ya kirkira ma Allah ƙarya wato inda mutum ya kiya ya kiya kaji har sun da ya ma Allah ƙarya kenan sun sa akwai Allah kun gane ko su da kansu ka faɗi amma kuma in aka zo ana wasu magana sai su ce babu ma Allah wani guri sai su ce babu Allah amma yanzu da suke sun su tabbatar da manufarsu wai Allah shi kai magana kenan su yadda akwai Allah kai Allah ga rawa da tabewa wa ma nahnu lahu bi mu'minin mu dai ba za mu yi imani da shi ba ba za mu yi imani da shi ba qala sai shi manzo ya ce rabbin surni bima kadzabun ubangiji na ka taimake ni ka bani nasara game da ƙaryatar da ni da suka yi qala haka ne ko sai Allah subhanahu wataala ya ce da manzo qala addami yarji ila Allah mana qala Allah sai manzo ya ce amma qalilin ma da take cikin amma azzaida ce ai an qalilin da sannu ba da dadewa ba gane ko da yusu bi hunna nadimina za su waye gari suna da na sani shi kahiri duk daɗewa da ya a duniya ran da mutuwa ta zama ya shiga da na sani kenan da ka manzo ku yi haƙuri da na sani su tana nan ta yi ba a hadat homus sai hatu bil sai tsawa ta kama su da gaskiya ba ja'alna hum busa'a muka sanya su suka zamo kumfa kamar kumfan teku abin da aka ce ma gusa shine irin itacen da ruwa ga ɗaukowa su ture su gefe mana da aka yi musu tsawa kawai suka bushe ga sunan kamar karan da ruwa suka dogo suka aje shige shi an manta da su kenan fa menene gaba fa ja'alna mutan ko fa bu'dan lil qaumi zalimin mana ni santuwa daga rahmar Allah ya tabbata ga mutane kafirai thumma inshana min ba'dihim qurunan akharina sannan muka halice wasu mutane daga baya na daban bayan halakar da wa'ince ne Allah ya tsare ina gani ana mana ishara da lokaci yayi nan za mu takaita abin da muka daidai Allah ya ba mu lada da muka kuskure Allah ya fi mana